أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتو أشكين وانا لتافنا المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na ɗari da saba'in da takwas ba a nahayo an naziri da filal baiti au da kulihi bilasti izani la juzu fi dinin alhadif a nazaru da filal manzil au da kuluhu dunasti izani فهذا الأمر يعد سلوكا قبيحا منذ العهود الأولى, العهود الأولى للبشر فعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال ادلى رجل من حجر من جهور في في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأس رأسه وقال صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لدعنت لدعنت به في عينك إنما جئل الاستئذان من أجل البصر فبهذا الوعيد الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مدى خطأ ذلك الرجل ومدى قبه ذاك السلوك الاستئذان ثلاث مرات لا أكثر على المرء أن يستأذن ثلاث مرات على الأقل قبل دخول مكان ما وألا يزيد على ذلك كما يجب عليه أن يعود أدراجه إن لم يجيبه أحد أو يأذن له وفي هذا الشأن يقول المولى جل جلاله في قرآن الكريم في قرآنه الكريم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم كما نتألم من الحديث النبوي كيفية الاستئذان عند الدخول فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فيجب أولا أن نطرق الباب أو نرن الجرس المنزلي ونستأذن للدخول ذاك أن منازلنا منازلنا الحالية ليست كسابقتها التي كان في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا إذا لم يجب أحد فيطلق البهاب أو يدق الجرس ثلاث مرات على الأكثر وعليه أن يعود أدراجه إن لم يرد عليه أحد إن لم يرد عليه أحد من الداخل أو يفتح الباب لأن هذا يعني أن لا أحد في المنزل أو أنهم غير مستعدين للترحيب بهذا الضيف a neman izini sau uku a hali da musulunci ya yi a kan kada mutum ya leƙa gida ko ya shiga gida ba tare da izini ba bai halatta a cikin wannan addinin namu addinin musulunci mutum ya leƙa wani gidansa ko ya shiga gidansa ba tare da izini ba wannan irin ɗabi'a ta shiga gida ba izini ko leƙa gida ba izini mummunar ɗabi'a ce tun a zamunna waɗanda suka gabata a wajen ɗan adam a to abun ba kyau an samu hadisi daga wajen sahal ɗan sa'ad ya dala su ƙara tabbata a gare ce wata rana kusan yadda gidajen sahabbai suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike wuriya yana taja kanshi kawai sai wani ya leƙa wani mutum kawai sai ya leka ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin ɗakunansa manzon Allah yana rike da wuya kawai sai ya ga mutum na kallo sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na san kana leƙa mun ɗaki da na soki idanka da na soki idanka da wannan abin ifan kai ai an sanya neman izini ne don kai ido ya ga gidan mutane kenan kaga kuskure ne babba kawai ka ga mutum ya faɗo gidanka jiya ne ake ta tambaya ko nake cewa to lalle ba kyau saboda wannan da irin wannan alkawari na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai irin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana masu zafi amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi bai taɓa yi ba amma yayi ne dan mu gane shi abun ba kyau eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan alkawari da na narko da ya faɗi yana bayyana mana girman kuskure da mummunan wannan ɗabi'a na leka gidan mutane ba izini ko shiga gidan mutane ba izini sai neman izini sau uku banda fiye da uku ya zama dole akan musulmi idan ya zo gidan mutane ya nemi izini sau uku mafi yawa kenan kamin ya shiga kuma kada ya wuce sau uku ka buga gangan gangan gan ka tsaya an jima ka tsara gangan gangan ka tsaya an jima ka tsaya gangan gangan ka buga goma to an gama na? so ta a ai wannan ɗaya ne ba za ka tsaya ba ba sai tara ba to ai ba haka ake buga goma haka ba kawai ka tsaya na bugo ɗaya haka kon kon kon kon ɗaya kenan ba wai sai uku ba sai ba tara ba ne da haka amma idan kai uku nan to an gama kar kai ta buga gidan mutane cewa dole sai sun buɗe da haka da zarar kai uku nan ka ji ba amsa ba sai ka nan da kayanka ya nuna ko je gidan ba kowa ko kuma ba a san ka ba za ka ba za da ka shiga ba dangane da wannan lamari ne Allah maɗaukacin sarki a cikin alkur'ani a cikin suratun nur yake cewa idan ba ku samu wato kowa ba a cikin gidan to kada ku shiga har sai an muku izini idan aka ce muku ku koma to ku koma wannan shine ya fi muku wato tsarki kuma Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa ai ka ga ba sai an zo an ce maka koma ba kai sallama da ya kai biyu kai uku ba a kula ba to ai ana ce maka koma ne kamar yadda za mu gane daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake neman izini wajen shiga gida akwai hadisin abin Musa al-Ash'ari da Abi Sa'id al-Khudri da Allah ya tsara tabbata a gare su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya nemi izini to uku ba a masa izini ba to ya koma ya koma da haka ya zama idan muka zo gidaje wanda ake kwankwasawa za mu kwankwasa ko ake danna ƙararrawa za mu danna ƙararrawa da haka sai ka yi saiti ka ringa danna ƙararrawa sosai in ka danna sai ka ɗan riƙe ɗaya kenan na ko kar ka ɗan yi haka ya ce kira bai yi ba ka yanka ya wuce da haka ka danna kirwa na yawa kir biyu kir uku ka gama da haka in ka danna ko kararrawa ce ko abin nan ka buga idan ka yi so uku to shi kenan ka yi idan ka ji ba ba a maka izini ba ya nuna a wannan gidan saboda irin yanayin gidajen da ake da su yanzu wasu sai da kararrawa saboda nisan da sallama ba ta iya kaiwa ga masu gidan da haka ga sai abin dannawa ba irin gidajen zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wanda da ka zo gaba ɗaya gidan kai magana ɗaya duk gidan sai an jika da haka da idan ka kwankwasa kofa ko ka taɓa kararrawa ta uku ba a yin fiye da uku ba a amsa ma ba to sai ka tattara kayanka sai ka tafi yawa ba za ka shiga ba baiwa tunda ba a buɗe maka ƙofa ba saboda wannan yana nufin ko dai ba ko a gidan ko kuma masu gidan ba su shirya tarbanka ba na ba a yarda ka zo a wannan lokacin ba a matsayinka na bako da haka sai ka yi haƙuri ka koma kuma kar ka tafi kana ta faɗa kar ka tafi kuma kana fushi eh ka ce ka zo an ma wulaƙanci na kana ta magana an ki kula ka kawai ka yi haƙuri yadda Allah ya ce ka tafi idan wani abu ne mai muhimmanci gobe ka dawo wallahu ala ai hukuncin sa ya fi karfin mari amma daga kamare shi na na eh ya wuce mari amma kar kamare shi kai mar wa'azi cewa ya yi saba wa Allah ya saba umarnin manzon Allah ya aikata haramun eh ba kyau haramun ne ka leka gidan mutum ba izinin na'am eh idan ka sa kyamara a gidanka to matar gidanka za ka nuna mata duk inda ka sa kyamara ka gwada mata in kin tsaya a nan ina kallon ki ai an gane ai kun gani yawa ka nuna mata ba daidai ba ne kuskure ne a musulunci mutum ya sa kyamara a gidan shi mata gidan ba ta sani ba yawa kuskure ne amma in ka sa don ka kama barawa wani ya daidai na amma matan gidan ya taba barawa ba ce na yawa da haka in an sa da ita za a sata sai inda yake in tana son ka ganta sai ka je ta tsaya daidai wajen in ba ta son ka ganta ta yi wani waje yawa yana zuwa da haka ana sa kyamara don kada wani ya ma barna amma ba yadda wasu ke ba wai sun sa kyamara mata gida ba ta sani an ganta tana iban magi misali su kira eh wannan ba daidai ba ne yawa ya ce idan masu kama mutane suka zo gida misali suka yi sallama sau ɗaya sau biyu mai gida bai ansa za su iya shiga su kan ai za su iya shiga su ba su bukatar ma sallama kawai da aka zo kama ka wani sallama za a yi maka zo su jami'an tsaro ko a musulunci suna da wata dama wanda sauran mutane ba su da dama redin ake cewa go a zo a tattara mutane da wanda ya laifi da wanda bai laifi ba a shari'a musulunci ma akwai shi idan an je sai a bambance amma sai a tantance kai ba kai komai ba to ma dai an saka mota an ba ta ba lokaci kai haƙuri je ka ba ka yake nema ba amma kuma haka za a kama waɗanda ake ake nema to wannan duk akwai shi a shari'ar musulunci na nuhu da haka abin da ya shafi aikin tsaro akwai wasu abubuwa da wato za a iya yin su saɓanin haka rayuwar mu ta mutane kai ko an zo amma sallama ai gudu za ka yi yanzu za a kama ai ba magana ai ma sallama na'am wala haka zai ta ɗiban zunubi ya ta ɗiban zunubi ko kuma ya sanar da su ƙa'idar musulunci duk wanda zai gidan sama duk gidan da iya hau sama zai gani to sai ya gaya masa wanda zai yi gini kuma wando na yana kallon gidanka to sa san yadda za a yi ko ba komai shi zai ga iyalansa da Allah to waje a daina fita ba tira na tsakar gida na saboda ana kallon tsakar gida zama kaman waje kuma ha ko ba ko ya san cewa amma ya matan yan tan dauka tana gidanta alhalin wani kafe yana kallonta na ka gani bai ba ba daidai bane da haka shi ne ma'anar neman izinin akalla mutum zai canza salon tafiyarsa ya san cewa ta yanzu tsakar gidanmu wannan bawan Allah ya bai da shi ya zama kaman waje idan kika fita babu sutura za a ganki da haka daga yanzu in dai za ki fita a ɗaki to ki sanya kaga ya yi ta halar da su misali ha amma haka yake faruwa na sani ai daidai kaga an huta ai daman matsalar kenan ba wai magana za ka yi ni ka taba sama ba ruwan kwa da kai amma haƙoƙin mutanen ne shine shari'a ta tsare sai ka zo kai ɗan ƙarami yadda za a gani ana ta kallon ka a sau wannan kuma kai ka juyo da haka idan idan har ka zo za ka yi gidan sama sai ka daga katanganka ya rufe wundon su yadda ba za su iya kallon gidanka ba a eh idan sun riga ka wannan wani abu ne daban amma idan su za su yi to lalle kana bukatan a sanar da kai in dai har zai ga gidansu ba wani ai titi yake kansu dai zai ga gidansu ya nemi izinin shari'a ce ai ba a yadda wani ya ga gidan wani ba ba izini ku gane karatun shi ne kawai da haka duk hanyar da zai sa ka kalli gidan mutum mai sani ba to musulunci bai da ba to in hana kallon ka kana gidanka mai amfanin gidanka na? babu a to ka lalle ya zama gida an kabutu kaga ya zama gida an kabutu eh ba ba sutura kenan an kana gidan ka kana sutura ai musulunci ya gida dan ka zama ka shiga sutura sai ka fito waje sallallahu alaihi da ya kuma su ba sallaba sa'aikata haram bari na gaya muku wata kisa da ta faru zamanin sayyidina umar yana khalifa an hana goge barikanci to akwai wani mai sai shiga gida sai ya kulle to katangar da'yar fitil ce sun ana ta kiɗa tun da su katanga ce wanda za ka iya tsallakawa khalifa ya ji kida sai ya tsallaka su abin da kuke kenan na kama ku ce to ni ma na kama khalifa ya shigo min gida ta bayan katanga na? eh ƙarshe sai na bai ce to kayi laifi na laifi kwaye haƙuri sai ya ce laifin shigo man gida ta katanga tukuna ya ce lalle an male wato in ka kalli manufar musulunci dangane da mutane akwai rufa mutane asiri ba musulunci yana son a ringa bin diddigin mutane wa ana kama sun yi laifi ba wani ya taɓa zuwa da iyalin shi har ofisina ba ma a nan ƙasar ya aure matar ba amma tana jin hausa cewa tana wasaf tana yin wasaf da maza da haka ya yi fushi ya ce masa ga mata a zaune da ce masa kai kai hakuri ce masa ke ki ji tsoron Allah musulma ce ke ki ji tsoron Allah ki bari kawai ki ji tsoron Allah ki bari yana ta dan shi tunanin shi wai ci a ya ce to ta goge duk wani kwanta na shi a kan ta goge ka bar ta za ta goge a hankali saboda ai tsoron Allah zai sa ta goge ba wai tsoron ka ba suka tafi haka wallahi da kan shaida ya ce wallahi tagogi tagogi ya ce to ai shi ya fi ma alheri saboda in kai take jin tsoro kai da kake ta tafiye tafiye da in kai ne ta sa a gaba ya magana zishiriri ta ne ai ko yaro da ake ta kokari ai shi yasa ake zaune da shi a nuna mar Allah ai saboda wai in kai ne saboda kai ne wai zai zama zishiriri ta ne dan wata ran baka nan amma idan har ya gane mahalicinsa yake jin tsoro magana ta gari shi Allah yana tare da shi ko ina yake kuma ba ranar da baya tare da shi to sai ka ga abu yayi amfani har ma ba ba ma mai mar fada shi kai shi sai yawa kai shi fada eh na hudu kenan ka san waya za ka kira daman ka kira waya ita ma waya ka kira ɗaya ka kira biyu ka kira uku to an gama da wani lokaci yawo kwankwan ɗaya waya ɗaya kwankwan biyu uku zai yi waya ɗaya yawwa kaga na uku kenan amma in yi waya ɗaya shi kenan ko goma ma ya ɗauka ma awa zai ɗauka in kai kwankwan ka jira awa zai ka kara kwankwan ka kara duk kai ta shafa amma dai ukun nan ukun nan wallahu alam sallu ala nabi kari allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam akwai dan uwa da ya rasa iyayensa guda biyu kusan lokaci daya yana addu'a yana neman masa addu'a Allah ya ji kansu Allah ya tasu huta Allah madaukakin sarki dukkan mu waɗanda iyayen suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya tasu huta mu ma Allah ya ji kanmu Allah ya sa za mu huta sunan tawati a bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين